Shirin fashin baki.
More music at HouseOfSongs.com.
Fashin baki.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wake zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Fashin baki.
Marabara mai sauraro a cikin wani sabon shiri Fashin baki.
idan ba manta ba satin da ya gabata mun fara sharfin wata waka daga cikin waƙoƙin Suleiman farfesan waka mai suna Bahaushen Girka. Kuma a cikin sharhin farfesa ya riga ya gaya mana cewa waƙar nan ya kasa ta gida uku ne. Akwai gabatarwa, akwai amshin waƙar, sa'annan kuma akwai ainihin baitukan waƙar. Wanda tuni muka ji sharhi dangane da gabatarwar da kuma amshin. Muka ce a wannan mako za mu fada gadan-gadan a cikin sharhin waɗannan baituka waɗanda dukansu idan ka hada za ka ga cewa baitoci guda bakwai.
Fashin baki.
Fadakalai rayuwa duk mai nema ba za a kushe shi ba. Fadakalai rayuwa ranar wanka tibi ba zai koyi ba. Fadakalai rayuwa wasu kalmomin ba za a furta su ba. Badakalar rayuwa na san maye ba zai cika yinsa ba, ka farfesa.
Kuma dalla ba tare da ɓata lokaci ba mai sauraro bari mu ji sharhin baiti na farko daga bakin Suleiman Etijani wato farfesan waƙa masaƙin saƙar wannan waƙar.
Baitin farko an fara shi ne da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da miƙa masa matsayinsa da kuma kai eh, eh, wato kai ƙoƙon bara na neman adafa cikin tawadu'u da kaskar da kai da kambamawa da girmamawa da yabo domin Allah ake yabo da manzansa irin yabon da ba za a yi wa waninsa ba. Shi yasa ni fara ce maka wannan da ke da ikon komai tafki izonsa sha aiwanka. ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da ikon komai kuma shi ya kirkiri tafki ya kuma hankaɗo mana shi da shi wa- mu sha ruwan ciki sannan mu yi wanka da shi na kuma ƙara maka da cewa duk turjiyar ɗiya na halitta ubangijinmu ba shi da tamka in na ce ɗiya na halitta dukkanin wani ɗan ala kenan duk wani abin halitta ka kai ka komo dai in ma baka musulunci eh, ba addini kake ba amma ka kai ka komo ba ka da abin da ya fi Allah ba abin da za ka iya gwamawa Allah wanda ya kama da Allah ko ya kama kabar shigen inna Allah yake sai kuma na koma bangaren yaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shalela mai abin al'ajabu abu ya cika son aika dan gaton Allah habibullahi ba irin dai suna wannan na soyayya da yabo da Allah ba zai kira shi da shi ba ko bai kira shi ko kuma masoya ba su gwama sun kira shi da shi ba wannan duk ya wuce nan sai sa sai na ce mai abin al'ajabi domin duk wani abin mamaki ya kare a mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauka wannan shine zai kai ka har zuwa karshen baitin inda aka ƙara rufewa da yabon Allah a matsayinsa na mabuwayi Wannan da ke da ikon komai tafki izansa sha a yi wanka.
Gauri da hore ware ware Duk turjiyar ɗiya na halitta, Ubangijinmu ba shi da tamka.
ya banka doba haushen girka.
Shalela mai abin al'ajabu, abu rikayyaci kason aika.
Babboni yarawar su ta daure.
Tsira da ɗishi har da aminci mamallaki buwaya taka.
Gauri da hore ware ware Babboni yarawar su ta daure.
fashin baki.
kamar yadda mai sharhi ya sharhanta mana kuma kunnuwa suka saurara mana baitin nan na farko cike yake da yabon Allah maɗaukakin sarki da kuma jinjina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine salo na kusan dukkanin waƙoƙi da aka gina su a ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci a ƙasar Hausa akwai kuma neman ɗaukin Allah maɗaukakin sarki da agajinsa a cikin wannan aiki da aka nufi wato na wannan waka ta bahaushen girka wanda kuma ga dukkan alama sai mu ce Allah ya kawo taimakonsa da agajinsa tunda har ga wakar a gaban mu yau muna sharhanta ta shin me baiti na biyu na wakar ke cewa To a baiti na biyu kuma shine na buɗe da cewa yin baitukan bahaushen girka na san muna da turka-turka. Ma'ana wannan waka fa da na zo zan yi ko kuma yin batu akan wannan mahaluki ko ko bahaushe mai girka ko bahaushen da aka yi wa girka ko kuma ɗan bori to abu ne wannan fa za a sha wahala ko dai ni a binkicen nawa ko mai saurare na wajen fahimta ta saboda ah, cike yake da kalmomi baki waɗanda ba da su ake mu'amaloli yau da kullum ba. Ah, in ka tafi ah, sadara ta biyu domin azashi nan ga misali na hurtumi na sa da asurka har ma anan nake kwatanta shi bayan can na kwatanta shi da raƙuma nan kuma in ka tuno idan misali kana da shanun huda ko kana ganin shanu irin hurtumin nan waɗanda ake huda da su in an huda musu hanci da ake sa wannan igiyar da ake kira asurka za ka ga idan aiki ya aiki hancinsu yana zubar da majina bakinsu yana zubar da kumfa yawuna da lala shigen haka yadda nake kwatanta maka ga wanda yake kallon ɗan bori haka zai gani idan an nemi masa girka haka yakan faɗi ya hau ya faɗi ya tashi ya birgima yana kumfa baki sai kuma na dawo nake ce maka ranar shiga da rana ta fita bishiyar kuka a nan zai wanka mutantani su hau bisa dokin su sai mu ce bahaushen girka a a tsarin yadda ake girka ko bisa al'adar yadda ake girka akwai ranar shiga akwai ranar fita masana sukan ce uh, wani lokaci karancin kwanakan dai kwana uku ne zai iya kaiwa kwana bakwai sannan akwai guraren da nan aka fi zamanar da shi wannan dan bori da ake girkawa Uh, za ka ga nan na ce bishiyar kuka ba lallai ta zama ita kaɗai ba akwai bishiyoyi da dama da ake alakanta su da mutanen ɓoye so zai iya yiwa a nan aka ajiye shi haka zai zauna tsawon wannan kwanakai in ana yi masa girka shine a ƙarshe sai nake ce kan mutantani su hau bisa dokin su sai mu ce bahaushen girka mutantani su aljanin kenan za haka ƙarshe sai a ce masa ɗan bai Yin baitukan bahaushen girka na san muna da turka-turka Bauri da bore ware ware.
domin a zashin nan ga misali da hurtumi na sada asurka.
Ya banka doba haushen girka.
Ranar shiga da rana ta fita bishiyar kuka a nan zai wanka.
Babboni yaran su ta daure.
Matantani su hau bisa dokinsu sai mutu ba haushen girka.
Bauri da bore ware ware. Babboni yaran su ta daure. Ya banka doba haushen girka.
babu shakka kan akwai turka-turka kuma tuni aka haɗu da turka-turka wanda turka-turkar ce ta sacilas mu nemi tafsirin wannan waka daga bakin mai ita kuma a wannan baiti na biyu kowanne mutum zai iya fahimtar irin hikima da ɗaukin da addinin musulunci ya kawo wa al'adar malam bahaushe na tsamo mu daga wannan sharri na boka ko kuma harkar nan ta gittai to madalla yanzu kan bari mu je zuwa baiti na uku ba tare da bata lokaci ba in muka tafi kuma zuwa baiti na uku har ila yau alhaji nasiru za a ga na ce ga tsagwaron tsumi tsumin tsambauri kayan shirin bahaushen yarka na fara faɗo maka yan kayayyaki da yan haɗaɗe tunda ba zama zan waka ce ai ba ta zan ma an yi kaza an yi kaza an yi a'a a hankali a hikimanta zan ringa sako su ina sako maka al'adun da aikace aikacen da kuma ayyuka ko kuma kayayyakin da akan yi amfani da su waje sai na ce ma ga tsagwaron tsumi tsumin tsambauri kayan shirin bahaushen girka Ah, daga cikin kayayyakin da ake haɗawa wanda shi yake sha shi wanda ake a girkan nan akwai tsumi da ake tsumawa da wasu ganyayyaki wanda tsumin sai yayi tsau- bauri yayi bauri yayi bauri yana hamami yana wari amma shi suke sha eh, shi ne za su sha kuma su ringa wannan duduma suna wannan tsalle wanda shi ma a a fahimta ta masu yin wannan aiki shi ma yana daga cikin abubuwa da ake kiran aljanun da ake kira su zo kan shi dan borin su zo gurinsa na ce 'ya'yan wuri a nemo warki ranar bikin gaba a kuka ga 'ya'yan wuri ga warki za a ɗaura masa ga kuma ayan wuri kuwa da ya san ayan wuri da ake ɗaurawa a ka ko a wuya ko a hannu ko a ƙafa ranar bikin gaba a kuka za ka ga wahalhalun da ake sha ga su mutum ya faɗi ta nan a ba doko ta nan a yi kaza ta nan amma ba kuka saboda bahaushe ya ce sa kai ya fi bauta ciwo ko kuma idan a bisa yadda za mu kalli yadda suke kallon abin ne a ce ai mutum ma ba a hayyacinsa yake ba saboda a lokacin ana ƙoƙarin iskar da ake son ta hau kansa ne ta zo ta ɗare kansa don ya ringa samar da abin da ake son ya samar. A Hausa nan ake al'ada girka kama da ɗaukar jinka. Sai nake yaban Hausa nake cewa kai wato Bahaushe shi yake al'ada. In ka kalli girka za ga ba aiki ne na mutum ɗaya ba. Shi yasa sai nace girka kama da ɗaukar jinka. Saboda masu kaza suna yi masu kaza suna yi masu ka- kowa da irin ɓangaren da ya rika na kawo gudunmawarsa. Sai kuma na ci gaba da kawo maka abubuwan da shi dai wannan ɗan bori ko wanda ake wa girka ake sawa wanda suka shafe shi na ce zobba da hannuwa da ƙafafu domin a samu Fashin yanayi.
baki.
wato su zobban da ake sawa a hannaye da ƙafafu duka ana sa su ne don iskar da ake son ta zo kan shi wannan ɗan bori ta haye ta zo ta yarda cewa yes nata ne wannan Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa.
Suleiman farfesan waka mu je zuwa baiti na hudu mu ja zaren mu warware sakarsa.
in muka tafi baiti na hudu shi ma zaka ga ya fara da faɗo wani abu ne da yake da alaka dai da kayan yace sandar dargaza da yar bulala ɗamara ta mau abin ba shakka ma'ana babu kokwanto a kai ya ɗaure tun da ai zai sa wancan ah, Fashin baki.
ya ya zan ce maka zai sa warkinsa da zai da zai ɗaura so da haka a ɗamarance yake ba wai bayi da ɗamara ba a ɗamarance yake si sandar dargaza da yar bula da ɗamara ta mu abin ba shakka kai har bakin zane ga kunshi kafa da hannu hanyar boka ga bakin zane a ɗaure ga kuma kunshi a kafa da hannu duka duka dai ana ta kokari a hau hanyar da za a yi bokancin ma'ana hanyar da za a yi girka an gabza tozali a idanu alami da gora leɓɓa toka idanun ya cika da tozali ga alami an sa sannan ga guru ga leɓɓa kuma cike suke duk an sa toka na ce da turaren wutar kiran kwankwamai dogo da inna na ta kiranka tunda akwai wani turare wanda shi ake kunnawa shi ma ana da imanin cewa yana gayyato wannan kala aljani da ake son ya zo kan wannan mutum isa na ce da turaren wutar kiran kwankwamai dogo da inna na ta jiranka dogo da inna fitattun aljanu ne da aka san su a harkar bori ko makamancin haka shi yasa za ka ga a so tari in ana batun bori zai wahala ka ga sunayensu ba sa tsatsallakowa ba sa giggin sandar dargaza da yar bulala samara ta mau abin ba shaka Bauri da bore ware ware.
kai har bakin zane ga kunshi kaba da hannu hanyar boka Ya banka ɗoba haushen girka.
an gabza tozali a idanu alami da gora laɓa toka Babboni yarawarsu ta daure.
da turaren wutar kiran kwankwa mai dogo da ina na ta jiranka Bauri da bore ware ware. Babboni yarawarsu ta daure. Ya banka ɗoba haushen girka.
Idan mai sauraro Fashin yana da baki.
yadda ya kamata zai iya gano cewa sharhin baiti na uku zuwa baiti na hudu ya nuna karara wahalar da ake cin karo da ita da kuma shaguddan da ake bi kala-kala kawai domin fatar zama boka a lokacin da ana bori da tsafi a kasar hausa ko kuma a ce a lokacin da aljannun tsafi da matsafa na cin karensu babu babbaka a kasar hausa kafin zuwan addinin musulunci dama dai duk inda jirgin sama ya je idan aka sa haƙuri to kunkuru ma wata rana zai isa can ga mu a baiti na biyar shi kuma zaka ga ya buɗe ne da batun cewa ɗirkaniyar kiran 'yan kogo wane mutum ya rushe girka in an yi katarin haɗa komai sai ran shigar suwa dokinka mai kaca kaura ga su garaya sautin a gane taken iska gaɗar ira izai an cacin ga juluku kuwa mutanen girka wato irin yadda aka ba da hankali a abin aka kawo uh, wato ƙoƙari da yadda su masu yin abin suke yi zaka ga kamar da kamar wuya rana tsaka ka ce a daina wannan harka haka shine a fahimtar shi marubucin ma'ana sai nake cewa ɗirkaniyar kiran yan kogo ne mutum ya rushe girka yaushe rana ɗaya zaka ce a daina gaba ɗaya a daina da kamar wuya shine sai na koma na cigaba da baka labari na ce to yadda suke haɗa abin nan ba shine in an yi katarun haɗa duk wa'ancan abubuwan da ake son a haɗa wannan ita iskar take son a zo mata da shi to sai ran shigar suwa dokinka suwa shi ma sunan aljanu ne ma'ana ranar da za su shiga kan wanda ake son su shiga wanda ake hidimar a kansa daga cikin abubuwan ƙari shine wanda suke taruwa a gurin yin wannan bikin za ga akwai mai katakaure ga sautin garaya sautin a gane taken iska wato katakauren da ake kaɗa da garayar da ake kaɗawa da shi ake gane wanne irin kiɗa wanne irin salo na sauti na amon garaya ko katakauren ita wannan iska da za ta shiga kan wannan mutum take buƙatar a dinga kaɗa mata wannan in an kaɗa zai tashi gaɗar ira izai an cacim ga ko kuwa mutanen girka shine na ce irin wato aljanun kowannen su yana ta abin da ya ga dama yana shagalinsa yana kaiwa da komowarsa guri ya cika yi makil sai na ƙara ambato ɗaya daga cikin sunayen iskokin da ake ganin sun yi fice a ƙasar hausa musamman ta ɓangaren bori da abin da ya shafi girka sai na julu kokowa akwai aljana julu kokowa sai na ce ga julu kokowa mutanen girka ma'ana ma'abota yin aikin ko kuma waɗanda suka ƙayatar da gurin bikin.
wato irin hannu ya iya jiki ya saba nan kenan wai da mu ake yi a gaishe ka suleiman farfesan waka da wannan tafsiri mai sauraro kada ka manta kana ci gaba da kasancewa ne da shirin hikima taguwa inda muke ci gaba da warwara tafsiri da kuma sharhin wakar bahaushen girka ta suleiman a tijjani wanda wanda aka fi sani da farfesan waka kuma lokaci ne da za mu dan saka muku wannan wakar a haɗe domin mai saurare ya ƙara jinta da kyau ya kuma lura da ita da kyau ya kuma ƙara kiyaye sharhin da muke ci gaba da yi a kanta wato ma'ana ya bambanta sauraren da yake mata jiya da wanda zai mata a yanzu amma fa baitoci biyar da muka riga muka yi sharhi ne za a saurara.
wannan da ke da ikon komai tafki izansa sha a yi wanka Bauri da borewa bare-bare, duk turjiyar ɗiya na halitta ubangijinmu ba shi da tamka ya banka ba haushen girka.
shalela mai abin al'ajabu abu rikayyaci kason aika Babboni yarawar su ta daure.
tsira da ɗishi har da aminci mamallaki buwaya taka Bauri da borewa bare-bare, babboni yarawar su ta daure. Ya banka ba haushen girka.
yin baitukan ba haushen girka na san muna da turka turka Bauri da borewa bare-bare, domin a zashi nan ga misali da hurtumi na sada asurka ya banka ba haushen girka.
ranar shiga da rana ta fita Fashin baki.
ka anan zai wanka Babboni yarawar su ta daure.
mutantani su hau bisa dokinsu sai mu ce ba haushen girka Bauri da borewa bare-bare, babboni yarawar su ta daure. Ya banka ba haushen girka.
ga tsagwaron tsumi tsumin tsambauri kayan shirin ba haushen girka Bauri da borewa bare-bare, ‘Ya'yan wuri a nemo warki ranar bikin gaba a kuka.
ya banka ba haushen girka.
A Hausa nan ake al'ada girka kama da ɗaukar jinka.
Babboni yarawar su ta daure.
Zobba da hannuwa da ƙafafu domin a samu yardar iska.
Bauri da borewa bare-bare, babboni yarawar su ta daure. Ya banka ba haushen girka.
Sandar dargaza da ‘yar bulala, tsamara ta mau abin ba shakka.
Bauri da borewa bare-bare, kai har bakin zane ga kunshi kafa da hannu hanyar boka ya banka doba haushin girka an gabza tozali a idanu alami da gura laɓa toka babboni yarawar su ta daure da turaren wutar kiran kwankwamai dogo da ina na ta jiranka bauri da borewa rebare babboni yarawar su ta daure ya banka doba haushin girka
turkaniyar kiran yan kogo wane mutum ya rushe garka Bauri da morewa bare-bare, in an yi katarin haɗa komai sai ran shigar suwa dokinka ya banka doba haushen girka.
Mai kata kaura ga su garaya sautin a gane taken iska.
Babboni yarawar su ta daure, Gaɗar ira zai an tatum ga jirku kuwa mutanen girka.
bauri da morewa bare-bare.
Madalla an gaida Suleiman A. Tijjani farfesan waka da waɗannan baitota an kuma gaida mai sauraro da haƙurin sauraron Fashin baki. Warwarar waƙoƙin farfesan waka.
Yara a haƙure wa juna akwai daɗi. Zato aikin banza ko yayi gamon katar sai an faɗi.
alabarin diko farfesa da zance bakinka
Fashin baki. Warwarar waƙoƙin farfesan waka.
ga dare ya tsala ga walƙiya alamu na ruwa a cikin ɗaki na zumbur na tashi babu sakewa a dama kan sakali a da fitila Fashin ta baki.
ruwa. da farin gwada yafi haka na zako wajen ba kowa da hawayen zuci da na sani barantan kura da hawayen zuci da na sani sanin wasu bayi da hawayen zuci mai gaddama yakan bar kowa haɗarin tsantseni karkai gudun gujewa kowa nasarar ɗan sarki yayi rayuwar da babu ɗagawa ganga ta yi zaki da barazana katsowar giwa illar yin karya bajima daɗe tana saka shayi da hawayen zuci a gurin ilahunai mafakana bani tsoron bacci kwanciyar da zanyi ne damana sauna ko gaula shi ke zama na dannin zana da walakin lallai ga ɗan fatsar yana kintana bayan kololi jifa zai sauka babu majanyi bari in zan bar ma zuciya tilas na yi mi kitufka in ga karafka to ma dugu ake wa turaka da hawayen zuci mai naƙuda take yin kuka yana gawar shanu in kai jira-jiran molanka na san za a rina satar zanen bugawar sanyi
Fashin baki.
zuciya ta yi nauyi ga zantuka cikin kirjina duk jiki sai kyarma don na ji an kira sunana yanzu kuma bari mu ara a cikin na balarabe inda yake cewa intaha domin kowa ya sha ruwa kafin wani mako inda za mu sake haduwa da ku a cikin shirin Fashin baki.
kana ma iya neman mai gabatar da wannan shiri keke da keke a dandalin sada zumunta na facebook da suna nasiru abbas rabi mu haɗu da ku a wani mako domin ɗorawa daga inda muka tsaya
warwarar sagakkiyar sakar hikima da aka saƙa ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar to sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Fashin baki.
ku biyo ni a sannu waƙar matamkar ba a fara yi ba waken da muke ba mu kai wasu ba wasu ba su yi yamu ba An ku duba ‘yan yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba. Duk mai mun soka malami ne ko bai mai yaze ba. Zancen zuci ban so ya fito ta makogwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya faɗa ba. Farfesan waka ba zai yi wa in manta da ku.
More music at housesongs.com.